بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha ɗaya ga watan ɗaya ko sha biyu ga watan ɗaya shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 31 ga watan 8 shekara ta 2020 miladiya muna darasi na goma sha uku a cikin tafsirin muna alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a suratul hajj wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta 46 fadin Allah ta'ala afalam yasiru fil ardi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
Allah madaukin sarki wato ya fara mana bayani dangane da tahdid ashadid tsoratarwa ko firgitarwa ko wa'idi mai tsanani da yi wa kafirai Allah yake cewa kafiran maka sun ba su yin tafiya a bayan ƙasa fayanzuru ila masari ilmukazzibi na min al'umamil khaliya su duba makwantar waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata annabawan Allah cikin al'ummomin da suka gabata a falam yasiru fil ardi ba su tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha su zama suna da zukata da suke hankalta da su aw adhanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa da za su rinka sauraron gaskiya da da kunnuwan irin abin da za a rinka ambata musu ma yuzkaru lahum min akhbaril quruni al-madiya na daga labarin karnoni waɗanda suka gabata ba za su yi tafiya su lura da wannan faya ta biro na biha su dauki ibra ba su dauki izina ba fa inna halata amal absar ai wato ba zukata ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati sudur wato zukatan da suke ba idanuwa ne suke makancewa ba zukata da suke cikin ainihin kirazan mutane su ne suke makancewa abin da yake nufi wato sun zamanto zukatansu ba su iya gane gaskiya ba su iya daukan izina ba su daukan darasi akan abubuwan da suka gabata na al'ummomi da suka gabata kamar yanzu ayoyin da muke karanta na cikin surutaji sun dawo ne suna mana bayani akan kunyatar da waɗannan mushirkai da tozartar da su cewa ba su da ma basira ba sa ganewa inda sun yi tafiya a bayan ƙasa ai za su iya gane irin wato azaba da Allah madaukin sarki yayi wa waɗanda suka gabata wannan istifham din istifham ne li tawbih wal inkar abinda ake nufi da sun lura sun ga makwantar waɗanda suka gabata yanda Allah ya maganin su Allah ya takifar da su Allah ya nitsar da su da wannan ya arifuna ha sai su gane makwantan waɗannan mutane suna ganin su sun san cewa waɗannan Allah suka saba wa Allah ya musu wannan ga sunan a hanyar da ake tafiya zuwa sham ga garin mutanen annabi salihu ga garin mutanen annabi lutu a fili ana gani ga alamar azabar a fili an gani Allah ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala taqilun ga kunan kuna wucewa da safe in za ku tafi kasuwancin ku za ku tafi garuruka ba ku ga garurukan wasu waɗanda suka gabace ku ba gagarin samudawa gagarin mutanen annabi salihu gagarin annabi lutu yadda aka kifar da su ga alamar ƙonewa ga alamar rugurgujewar gidajensu suna ina allah ya yi maganinsu allah ce wa billaili har dare fa kuna ta wucewa a fala ta na ba ku da hankali wai wannan kallo wannan gani da ake so su gani ne da ake so su ɗauki ibra liya'tabiru wa yatta'izu su dau ibra kuma su dau wa'azi duk mai zuciya mai hankalta idan ya ga yadda wani ya fada cikin masifa ko ya fada cikin bala'i to ai shi ma ya kamata ya ce kai in fa ban kula ba ni ma zan fada cikin wannan musiba ko cikin wannan bala'i duk kunne mai hankali in ya ji ya samu labarin wata musifa da wasu suka faɗa to wannan kunne yakan gaya wa zuciya to zuciya ki biya hankali to amma ina suna jin zance ba sa aiki da abin da suke ji ba sa hankalta ga gidaje sun gani sun rugurguje ga ainihin wuraren zamansu na duwatsu allah ya yi daga-daga da su amma fala ya ta'izun allah ya ce fa'ina ala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ba makantar ido ne yafi muni ba makantar zuci zuciyar da take cikin kirji wato wannan bayanun ne li sababin timasi basairihim sababin shafewa na basirarsu wa kaswace qulubihim da kuma kekashewar zukatansu fa innaha ana nufin alqissa ai فإن الحال أنه لا يعتد بعمل أبصار ba ana irga makantan idanu bane shine makanta walakin alladhi yutaddu bihi huwa amal qulubi allati fi sudur makanta da tafi kowace muni ita ce makantar wato zukata da suke cikin kiraza waɗannan mushrikai Allah ya jarbe su da makanta wato na ido ba su iya ganin gaskiya su yi aiki da shi kuma wannan makantan ya gadar musu da makantar zukata suka kasa fahimtar daidai suka kasa karban gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala a nan gurin kamar ya yi mana bayanin inda wato zuciya take a kirjini ta'amal qulubu allati fi suduri yani anna mawadi alqulub fi sudur dan a dada mana ta'kidi dan a dada tabbatar mana makantar tasu wato ta kai makanta har zukatansu da suke cikin kirjinsu ba su iya gane gaskiya wannan bayani ana mana ƙarin haske ne dangane da wato abin da ya samu waɗannan mutane na rashin gane abubuwa kenan kafiri baya gane abu babu makanta da ta wuce rashin gane shari'ar Allah kuma makantar da kafiri yake da ita innaha al'amal innaha al'ama allati la ama ba'daha makanta ce wadda babu makanta bayanta ko in ce al'ama alladhi la ama ba'dahu makantan da babu makanta a bayan shi kai iya ma makanta ta ƙarshe mutum ya kasa gane abinda Allah ya faɗa tabaraka wata'ala amma musulmi alhamdulillah Allah ya bashi ido mai gani na gaskiya ya bashi zuciya mai rike gaskiya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun zatu basair yanzu ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba ya zama suna da zukata masu basira lalle zukatansu ba sa ganewa kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa mai bayan wannan
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده haka وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya ne kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa akan wani kafiri da ake ce da shi an-nadr ibn al-haris an-nadr ibn al-haris ta yadda wato yake cewa annabi idan har wannan wa'azin da kake mana gaskiya ne in har allan da kake kira kake gaya mana akwai allah gaskiya ne to ka gaya wa allah naka ya mana barin duwatsu ya mana ruwan duwatsu kuma da gaggawa muke so da wuri ka gaya ma ubangijinka ya yi mana wato bari na duwatsu ya ainihin wato zubo mana duwatsu daga sama fa'amtar alaina hijaratan minas sama a wa'itina bi azabin alim ka sauka mana da duwatsu daga sama ko kuma ka ba mu azaba wacce take mai raɗaɗi shi ne Allah ya ce wasu ajilu na bil azab suna gaggautowa da azaba suna gaya maka Allah ya ba su azaba cikin gaggawa a gaya musu walan yi khalifa Allah wa'adahu Allah ba zai taɓa saba alkawarinsa ba shi yasa ya tabbatar musu da wannan azabar ranar yakin badar suka sha kashi walan yi khalifa Allah wa'adahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ka gaya musu kuma rana ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne fa rana ɗaya kiyama a wajen Allah kamar shekara dubu ne da kuke irgawa kira'ar ibn kasir da hamza da imam kisa'i wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ya'uddun a maimakon mimma ta'uddun ya'uddun saboda faɗinsa yastajilunaka ayat ta fara da yastajilunaka bil adabi ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون تند أيدا يا انتفارا ina fata ana fahimta sauran masu karan masu wato karatu suka ce a ta'udduna ne ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar da alaramma ya karanta mana saboda mai da annahu khitabul lil mustajilin wal mu'minin saboda ana magana ne ga masu gaggauto azaba da kuma su mumine din abdullahi dan abbas ya ce yawman min al'ayyami as-sitta allati khalaqa Allah fi as-samawati wal ard ake nufi ba ranar yinin kiyama ake nufi ba ba Allah ya ce ya halicci sammai da ainihin kasai a cikin kwanaki guda shida ba Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasai a cikin fi sittati ayyamin to wannan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin din nan ana nufin rana ɗaya daga cikin ranaku guda shida da Allah ya halicci sammai da ƙasai a lissafin tsawon wannan rana a lissafinmu na duniya wato kamar shekara dubu ne kenan mu inda za a warware mana tsawon wannan kwanaki da Allah ya halicci sammai da ƙasai kwanaki guda shidan nan to mu a lissafin mu zai zamanto mana kamar shekara dubu shida Allah ya yi yana halittan sammai da ƙasai to amma Allah ya ce fi sitati ayyam mu dai abin da ya zo mana fi sitati ayyam a cikin kwanaki guda shida tabaraka wa ta'ala imam mujahid shi kuma da imamu ikrima suka ce a ana nufin yawman min ayyamil akhira la ilaha illallah rana daya daga cikin ranakun lahira rana daya fa ba biyu ba rana daya ba biyu ba daga cikin ranaku ranar lahira a wajen Allah ta'ala wato kamar kamar kamar shekara dubu ne tsayuwa in aka ce za ka tsaya rana daya a kiyama to kamar sai ka shekara dubu a tsaye la ilaha illallah in aka ce an saka a wuta na sati ɗaya kwana bakwai to daidai ke da an saka a wuta shekara dubu bakwai ya Allah ka ba mu isa wannan kiyama akan sa'a Allah Allah Allah Allah ka sa ba rabon wutar jahannama bace mu wallahi wannan yana da ban tsoro kwarai da gaske shi sa duk wanda zai duk iya kokarin da za ka yi ka raba kanka daga azabar Allah daga wutar Allah to ka yi kokari yanzu in wannan lissafi ya zo maka za ka an shimfiɗa ma sati ɗaya a cikin wutar jihannama za ka yi shekara dubu bakwai ina za ka iya shi yasa mu yi ta aikin alheri da za mu samu rahamar Allah kurum wallahi duk ranar da na karanta wannan nasin sai in ji ba daɗi wallahi sai ka rasa me za ka iya cewa ikrima da imam mujahid suka ce yawman min ayyamil akhira ne suka ce ga dalili nan abu sa'il khudri ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce albishirinku manzo Allah yana ce albishirinku ya ku taron talakawan almuhajirin ina muku albishir bin nuri tammi yawmal qiyama cikakken haske ranar tashi alkiyama ya ce ku talakawan almuhajirun tadkhuluna aljannata qabla aghniya'in nasi bi nisfi yawm za ku shiga aljanna duk talaka zai fara shiga aljanna kafin mai kudi da rabin yini daya talakan da ya bi Allah zai riga mai kudin da ya samu rauni akan bin Allah yace wa zalika miqdaru 500 sana abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ya ce wato rigayen talaka da zai riga mai hali shiga aljanna da rabin yini din nan ya ce gwargwadon rabin yini shine gwargwadon shekara 500 kenan kaga dai wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udduna din dai tana nan hasbunallahu ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا الله الله منا توبا غريكا الله منا نيمان أفوا غريكا haka wani malamin ma ibnu zaid cikin magabata yake faɗa ya ce ai ka alfi sanati mai mata udduna innan cikin kwanakin lahira ne ayyamil akhira yace ga inda Allah yace kuma a wata ayar kana miqdaruhu 50 alf sana 50 alf sanatin mimma ta'udduna yawm al-qiyamah wal ma'na ala hada annahum yastajiluna bil adhab wa inna yawman min ayyami adhabihim fil akhirati alf sana to wannan wata fassara ta biyu suna gaggauto maka ya muhammadu cewa a kawo azaba suna gaggautowa a yi azaba a yi musu ruwan duwatsu yau yau din nan to ka gaya musu rana ɗaya ta azaba rana ɗaya ta azaba kula to kamar shekara dubu ne an gane? kenan ana nufin ranar azaba inda za a sa mutum za a yi mai azaba ba wai ranakun kiyaman in general ba a shi kafiri Allah ya kan ninka masa tsawon ranarsa kamar shekara dubu daya ko shi wanda aka sa a wuta Allah yana ninka masa ranar da za a yi mai azaba rana ɗaya fa to kamar ya shekara dubu ne a duniya ana gasa shi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kiyaye kenan zai damu wa inna yawman min ayyamil azabi kenan allazi nasta'j allazi ista'jiluhu fi siqli wal istitala wash shiddati ka alfi sanatin mimma ta'uddun yaya kuke gaggawa ga kwanaki ga ranaku masu tsawo suna zuwa ai ba sai kun yi gaggawa ba so duka wannan ya ku uwana idan mun haɗe mun takura zancen kullum abin da yake nuna mana shine kowannen mu ya tsaya yayi wa kansa shiri da kimtsi dangane da fuskantar wannan rana ta alkiyama rana ce mai ban tsoro rana ce mai tashin hankali kwarai da gaske rana ce wadda sai wanda ya shirya mata zai kubuta daga gare ta abinda aya take nufin da'ahum take nufi da'ahum ayyuhar rasul kyale su ya kai wannan manzo mai karamci su je su yi ta gaggauto da azaba ba su san kiyama bace ba dama haka ɗabi'ar azzalumai su take a koyaushe kuma haka hanyar jahilai take jahili yanzu sai saki baki ya faɗi magana ta rashin hankali ka gaya musu lan yukhlifa Allahu wa'adahu Allah bai zai saba alƙarinsa ba alƙawarin da ya musu na cewa za su haɗu da shi zai musu azaba bai zai saba ba kuma lalle wa inda yawman inda ka alfi sanatin mimma ya udduhu haula fi duniyahum rana ɗaya kamar shekara dubu ne da waɗannan suke irgawa a duniyarsu kuma su yati hadal yawm wannan rana za ta zo musu wannan rana mai mugun tsawo za ta zo musu za su ga azaba ta wulakanci lima ya rauna fihi min azabin wato muhin azaba ta wulakanci imam al-qurtubi ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawaddun ya kawo fassarar abdullahi bin abbas ya ce ya ani min al-ayyami allati khalaqa wato fiha samawati wal ard kwanakin da Allah ya halicci sammai da ƙasai wasu suka ce ayyamul akhira kwanakin lahira ake ne Allah ya sanar da shi yake gaya musu za su shiga cikin tashin hankali shi Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya daɗa ƙarfafa zance wato jinkirin nan da yake yi wa azzalumai jinkirin da yake wa azzalumai kafirai da bai sauka musu da azaba ba to azaba yana biyar su a baya me yace malam
وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Allah ya ce yau da yawa ga sunan alƙaryoyi da muka jinkirta musu wa ka'ayyin min ƙaryatin ana nufin wa kasirin min alƙura zalima da yawa cikin alƙaryoyi da muka musu jinkiri ka gaya musu muka jinkirta uquba a gare su har zuwa ajalin musamman zuwa wani lokaci ambatacce summa akhastuha wa hiya zalima alƙaryar tana zaluntan kanta tana kafirci tana shirka tana saban Allah summa akhastuha sannan kuma na damke ta inji Allah na mata jinkirin kuma na damke yau nawa nawa ne alƙaryoyin da muka jinkirta musu kuma muka kama su shine wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir Allah ya ce makoma kuma dai gare ni take ko ana so ko ba a so lalle dai gare ni za a koma shine wa ilayya al-masir Allah ya kama alƙaryoyi da yawa akhdha azizin muqtadir akhzan shadidan ya sanya su suka zamanto halakakku taɓaɓɓu waɗanda suke wato a ba su da rabo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce za su komo zuwa gare mu kuma su tarar da su eji duna adamana a shaddu abqa wannan bayani ne na makomar dukkan fandararrun mutane maƙaryata da suka saba Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ka gaya musu ai mun yi jinkirin wa alƙaryoyi da yawa ko mun kama su su ma suna hanya wal ya ayyuha nasu innama ana lakum nadhirun mubin kai musu gargadi ka ja kunnan su ai ni dinna mai gargadi ne gare ku aya ta gaba kenan mu je malam قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين na'am فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم Allah madaukin sarki ya ce ƙul ya ayyuhan nas gaya musu ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne mabayyanin gargadi gare ku dama annabi ya zo duniya ne da yawan mutane gargadi ya ja kunnensu aikin kenan kullum tunda Allah ya halicce shi fada yake wa mutane yana musu gargadi yana musu bishara da aljanna haka kuma duk wani malami da ya gaji annabi to shi mai yawan mutane gargadi ne kenan ba lalle ne kullum malami a ji mai daɗi a bakinsa ba tunda dole zai yi faɗa zai yi gargaɗi a daina kaza a aikata kaza al'ummar da ta fi kowa rabauta wanda ya fi kowa dacewa a rayuwarsa shine wanda yake rayuwa akan inda ake faɗakar da shi ake ce da shi ba Allah wasu mutane suna gaya mana wato suna rayuwa cikin kunci saboda suna rayuwa gunda babu addini ba sa samun su yi jam'i ba sa samu su yi kaza ba sa samu su yi kaza abubuwa da yawa na addini ba sa samu suka ce suna cikin rayuwa mara daɗi yau inda suke rayuwa su zauna su ga malami yau su je masallaci su zauna malami yana musu wa'azi yana cewa ku ji tsoron Allah sake dawo wani sati a ce ku ji tsoron Allah sake dawo wani sati ana ta musu bayanin lahira da irin gurur da- da wasu suke akan duniya suka ce ba su da wannan ashe kai da Allah madaukin sarki ya maka ni'ima ya zaɓe ka ya ajiye ka a inda za a tunatar da kai to sai ka gode wa Allah kuma an tunatar da kai kai aiki da abin da aka gaya ma yanzu wannan karatun da muke yi wallahi akwai mutanen da a yanzu a kasashen su watakila karfe ukun dare suke ko kuma dab da asuba suke amma suna zaune sun kunna wayar su sun seta suna kallon mu duk abin da muke mana akwai waɗanda suke downloading ɗin abin su ajiye suna bibiya suna jin daɗi saboda a ƙasashen da suke ba a yi musu wannan abin da haka ɗan abin da suka samu ta facebook aka sa karatu nan suke zama su bi suna bugo waya suna faɗa yaya malam yau ba a yi karatu ba daga ina kake wallahi daga wata ƙasa nake gabon malam ya ba a karatu yau daga ina kake wallahi daga australia nake ya ba ai hudu ba juma'a bane yau daga wace ƙasa kake ce wallahi ina can south korea daga wallahi abu mamaki suna son allah suna bibiyar inda za a gaya musu allah wani kuma yana wurin da za a ce masa abi allah amma baya bin allah akwai waɗanda irin waɗannan karatukan da kuke gani wallahi idan za su sauke su a wayoyinsu sai sun tafiya mai nisa sun hau dutse a garinsu dutse suke hawa can a can ne za su samu network sai su ɗaga wayar sai su fara downloading sai sun gama sauke karatun sai su dawo gida sai su jona shi a kwamfuta sai su cika masallaci sai su rinka kallon karatun ta waya ko ta kwamfuta suna son Allah suna son a tunatar da su Allah so kullum ka rinka tuna cewa Allah ya turo manzon Allah ne nazir mubin mai gargadi mabayyanin gargadi yace falladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai lahum firatun wa rizqun karim suna da gafara sannan kuma suna da arziki wato na karamci in an ce arzikul karim arzikul ladhi la yanqati'u abadan arzikin da baya yankewa har abada albishir ne ga duk mai imani yana da arziki da baya yankewa har abada ya Allah ka ba mu arzikin da baya yankewa har abada duniya da lahira wasu suka ce rizqun karim suna da aljanna wallazina sa'u fi ayatina waɗanda suka yi aiki wajen lalata shine sa'u fi ayatina amilu fi ibtali ayatina kenan suka yi sa'ayi suka yi aiki don su lalata ayoyinmu mu'ajizina a kirar ibn kasir da abu amr mu'ajizina wato bitashdid kenan abinda suke ake nufi suna damkwafar da mutane su hana su bin gaskiya ko kuma ka ce mu'ajizi na mu'anidina mushaƙi na masu inadi masu jayayya masu fada da ayoyinmu suna hana mutane su yi imani da mu suna ganin cewa yin imani da Allah halaka ne taɓewa ne ula'ika ashabul jahim Allah ce waɗannan to ‘yan wuta ne wata wuta ce ake ce da ita wato jahim na farko a cikin ayar Allah ya yabi masu imani kuma masu aiki ku kula da ayar falladina amanu wa amilu salihat sun yi imani amma fa sun yi aiki kenan in kai imani ba ka yi aiki ba fa akwai matsala dole ne sai da aiki sallah ne azumi ne sadaka ne sada zumunci ne yakar zuciya daga san zuciyar bin ra'ayi dole sai an yi aiki yan uwana akwai kuma masu aiki shi yasa Allah ce walladina sa'au su kuma waɗanda suka yi aiki don su lalata hanyar Allah mu'ajizina aikin suke dare da rana don fada da Allah kamar yadda gashi nan muna gani a fili yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna ciyar da dukiyarsu don su toshe hanyar Allah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun Allah ce da sannu za su ta ciyar da dukiyar kuma za ta zamanto asara a gare su kuma za a rinjaye su shi akwai masu kashe kudi don fada da Allah su zuba dukiya don su yaƙi gaskiya su hana ta tafiya amma Allah da yake shi shi ne mai gaskiyar shi yake tafiyar da kayansa ya ce ula'ika sabul jahim waɗannan su ne 'yan wutar jahim masu lazimtan zama a cikin aljahimu annarul muta'ajjija mutar da ake hurata sannan kuma sai surar ta tsallaka bayan wannan bayani to sai kuma ta zo ta rinka za ta fara mana bayani akan falalar Allah akan annabawansa da manzanninsa da ya kare su daga kaidin shaidan da wasuwasan shaidan da kuma ya kare da'awar annabawan daga dukkan masu kareta duk da suna kareta amma Allah ya bawa da'awar kariya sai Allah ya ce mai wama وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
إتوانا آية Allah tabaraka ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wato ba mu aiko ba kafin kai wani manzo in an ce rasul wanda mala'ika jibrilu yake zuwa masa da wahayi duk wanda aka ce rasul ne to mala'ika jibril yana kai mai ziyara wato yana kai masa wahayi a fili wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ko kuma wani annabi wanda shi kuma annabtansa yana samun sane yana samun annabtan ta hanyar ilhama ko bacci a masa ilhama kawai sai a sa masa ya ji cewa shi annabi ne shi wannan mala'ika ba zai zo masa da aya ba ba zai zo masa da wahayi ba ko ta hanyar bacci to amma suna cewa kullu rasul nabi matsayi na annabta duk wanda yake an ce manzo ne to ya zama annabi kuma ya zama manzo mana in an ce kai manzo ne to in an kira annabawa za ka zo kuma an kira manzanni ma za ka zo amma kuma walaisa kullu nabiyin rasula ba kuma kowane annabi ne yake a matsayin manzo ba kenan wannan daraja ce Allah ya fara ambatan rasul a wannan wani kauli ne akwai sabanin malamai dangane da bambancin manzo da annabi illa idan tamanna face idan ya so wani abu shine tamanna idan ahabba shay'an washtahahu kenan wa haddatha bihi nafsuhu ko manzo ko annabi in ya so wani abu ransa ya dara masa irin abin da ba a umarce shi da ya yi ba malam yi umar bihi abin da ba a ce ya yi ba ransa ya ɗarsa masa ba a ce ya yi ba abin da ba a ce ya yi ba alka shaitan fi umni ya ce to sai shaitan ya je ya jefa wani abu a cikin wannan muradi ko wannan abin da yake so a ransa da abdullahi ibn abbas ya ce idan haddasa alka shaitanu fi hadisihi wa waje da ilaihi sabila idan ya zo zai magana shi manzon ko annabi sai shaidan ya jefa wani abu a cikin zancensa don ya samu wata hanya ya ce wa ma min nabiyin illa tamanna an yi umina bihi kanmu abdullahi ibn abbas fassara ya ce babu wani annabi face sai da ya burin duk mutanensa su yi imani da shi amma walam ya tamanna zalika nabiyun illa alka shaitanu alaihi ma yarda bihi qaumu wani annabi bai taɓa yin burin mutanensa su yi imani da shi duka ba gaba ɗaya bai taɓa yin buri ba haka face sai da shaitan wato ya jefa wani abu da zai sa su yarda da shi amma fayansakullahu ma yulki shaitan sai Allah ya shafe ya goge abin da shaitan din yake jefawa sai Allah tabaraka ta'ala ya sa daidai ɗin shine annabin zai faɗa duk lokacin da ya yi ƙoƙarin zai faɗi wani abu matan hannu hudun sai shaitan ya jefa wani abu nasa to shine Allah ya ce fayansakhu Allahu ma yulqi shaytanu sai Allah ya shafe abinda shaytan din yake jefawa summa yuhkimu Allahu ayati sannan Allah sai hukuntar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah shine wato mai ilimi kuma mai hikima malamai suka ce kamar yadda imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya yi bayani akan waɗannan ayoyi da allah ya karanta mana ko wannan aya amma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna yace da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wata kissa ta qissatul gharanik qissatu al-gharanik abinda ake nufi da al-gharanik wato kissar wasu gumaka ne um, garanik din jam'i ne guda ɗaya shine ake ce shi garnuk gurnuk guda ɗaya garanik masu yawa to da yawa an kun karanta littafan tafsiri suna kawo wannan kissatul garanik imam al-bagawi ma a cikin tafsirinsa ya kawo kissar mai tsawo ya yi bayani um, da irin abin da ya faru a na yadda almuhajirun suka dawo daga ardul habasha daga habasha suna zaton cewa mushirkai ai ƙur- mush- wannan ƙureshawa sun musulunta ya ce dukkan bayanan da ake kawo a ƙarƙashin wannan aya ɗin na ƙisar wannan gumaka da ake junawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karatu ya hada da tilkar garani kulkula wa inna shafa'atahunna la turjaja ya yi sujjada sauran wane ne su ma sun yi sujjada wane ne wane sauransu ibn kasir yake cewa turukun kulluha mursala hanyoyin hadisan gaba ɗaya da ifai ne mursalai ne walam araha musnada min wajhin sahih ni ban ga wata kissa wacce take wato take da cikakken isnadi ingantacce ba ban gani ba sai ce ibn abi hatim yana ce haddasana yunus ibn habib haddasana abu dawud haddasana shuba daga abi bishirin daga sa'id ibn jubair ya ce manzan allah sallama a makka ya karanta suratun najmi yayin da ya zo afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra ya ce fa'alƙa a shaitanu alalin sanihi sai shaidan ya jefo a harshen annabi sallama tilkal garani ƙul'ula wa inna shafa'ata hunna la turtaja ko kuma turtaja ƙalu sai mushrikai suka ce a ma zakara alihatuna bi khairin qabla yau in banda yau ba ba mu taɓa jin ya ambaci allolinmu da alheri ba sai yau sai ya yi sujjada su ma duk mushrikai sai suka yi sujjada shine sai Allah ya saukar da wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi har zuwa karshen aya wannan ibnu abi hatim a ya kawo a cikin littafinsa kamar da ibn kasir ya faɗa a cikin sahiha wato tafsir ibn kasir ɗinsa Allah ya haɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi an ce manzo annabi manzan Allah annabin Allah wa ma arsalna qablaka ko min qablika min rasulin manzo wala nabiyin ko annabi to me ake nufi da manzo kamar yadda ne bayani wasu malamai sun ce idan kana so ka gane bambancin manzo da annabi shine sai ka ce an rasulu man bu'isa bi kitab duk wanda aka aiko shi mutanensa aka ba shi littafi to shine manzo an rasulu man bu'isa bi kitab manzo shine wanda aka bashi littafi to waye annabi annabiyu man bu'isa bi ghairi kitab wanda aka aiko shi babu littafi kawai ilhama Allah yake masa shi annabi ne kuma ya ta umarta mutane da kyakkyawan abu amma shi bayi da littafi nasa a wannan fassara kenan fassara ta biyu ko ta uku kai bayan wancan da na faɗa waye manzo waye annabi manzo wanda ya zo da sabuwar shari'a in an ce rasul wanda ya zo da sabuwar shari'a man ja'a bi shari'in jadid wanda ya zo da shari'a sabuwa shine me shine manzo to waye annabi duk wanda aka turo shi ya jaddada shari'ar wani annabi da ya wuce kama wani annabi ya yi zamani a lokaci kaza sai aka turo wani annabin sai aka ce ka tsaya akan shari'ar wannan annabin ka jaddada shine annabi amma shi manzo yana zuwa da sabon abu wanda wasu annabawa ko manzannin da suka wuce he ba su zo da shi ba wannan kenan kamar yadda na gaya muku akwai sabanin malamai wasu ma cewa suka yi da annabi da manzo duk ɗaya ne kawai amma wasu na ƙoƙarin bambanta wannan da shine zancen da ya fi fitowa fili galiban da ake faɗa na bambancin annabi da kuma manzo wasu suka ce tunda Allah ya bambanta to akwai bambanci tunda ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin to Allah ma ya san suna da bambanci da haka shine wannan bambanci kawai wanda yake da littafi manzo wanda bai da littafi annabi shikenan a wannan kauli daga cikin maganganun malamai an kawo wato kalmar tamanna a tamanni kenan wa ma arsalna qablaka min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna menene tamanna din abinda ake nufi da tamanna a larabci mahabbatu shay'i son wani abu yayin da ka ji a ranka kana son wani abu baka faɗi abun ba sai a ce tamanna ka yi buri kenan ko kana son an tashi za ka je ka sai lemo ka sha tamanna kana son ka tafi gurin tafsiri yau tamanna ma'ana son wannan abu a ranka shine tamanna kuma kana kwaɗayin ka samu wannan abu so abinda aya take nufi wa ma arsalna min qablika ya muhammad min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko ba kafin kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ko manzo ko wani annabi illa idza tamanna hidayata qaumihi face idan yayi burin mutanansa su shiriya ma'ana kaga yayi buri ya so a ransa mutanen su shiriya ila dinil haqq alladhi ja'ahum bihi min inda rabbih zuwa ga addini na gaskiya da ya zo musu da shi daga ubangijinsa alka shaitanul waswas wa shubuhat fi tariqi umniyatihi likai la tatahaqqaqa hadhihi al-umniya sai kuma shaitan ya jefa nasa burace buracen ya jefa nasa maganganun dan ya hana burin da annabi yayi mutanansa su musulunta sai shaitan ya hana wannan kamar yaya sai shi da shaitan yayi wa mutane wahayi cewa wannan annabin matsafi ne wannan annabin mahaukaci ne wannan annabin magareci ne shaidan zai yi ta gaya wa mutane a ransu su ji haka min sifatil qabiha irin sifofi munana wanda Allah ya kubutar daga annabin shi to shine yace summa fayansakhu Allah ma yulqi shaytan Allah sai shafe ya wanke wannan annabi ya goge wannan buri da shaidan yake jefawa sai tabbatar da ayoyinsa kamar yadda Allah ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun to wannan shine alqa shaytanu fi umniyatihi babu wani manzo ko annabi da yazo wallahi an ce mai matsafi ne ko mahaukaci ne malam mu fa yanzu da dan sauki sauki fa su ba annabawan sun zo wa'azi kawai mutane cewa suke mahaukata ne waɗannan saboda tsabar wulakanci annabi ya zo ya ja aya ya ja hadisi ya kuka ya zubar da hawaye ya ce ku ji tsoron Allah ku bi ni za ku kubuta sai ya gama su ce ai ya samu tabuwar hankali ne ai la ilaha illallah ka duba tabewa malam malam an yi tsiya fa an yi tsiya da an yi tsiya yanzu bai irin annabi nuhu shekara 950 wala bi safihim alf sanatin illa 50 ama shekarun da'awa amma suna kareta shi babu daɗi ka faɗi magana a ce ƙarya ne ko a ce ai matsafi ne kai kana can kana na kai sai su je su kuma suna kulla suna cewa ba ni sunan shi kai matsafi ne wai dan kada a yadda da kai to an ce ma ya za a yadda da kai an ce ma matsafi ya za a yadda da kai an ce makareci ya za a yadda da kai haka suke ta gwaba wa annaba wannan waɗannan maganganu amma duk da haka gobe sai su dawo ga annabi yunus ba mun karanta da ku nan yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi mutanensa suka ƙi su yi imani da shi suka yi ta ƙaryata shi suka yi taimai ba daidai ba yayi zuciya ya ce ya tafi ya tafi kawai yana zuwa bakin kogi a ga wani kwale-kwale ya cika saura mutum ɗaya ya hau ya ce na tafi na bar ku tunda ba za ku yi imani ba Allah da hikima irin ta samala sai da ya hau wannan kwale-kwalen an yi nisa an shiga tsakiyar ruwa sai ya fara tangal-tangal zai kife sai direban kwale-kwalen sai ce jama'a an yi overload sai kaji fa a farko da ya karɓi kudin fasinjan bai gane an yi overload din ba sai da aka je tsakiya sai ce dole sai an cire mutum ɗaya jirgin na ya tafi in ba ka ba zai kife waye zai fita A'a, matakala ce ana tsakiyar ruwa ina ko bai zai mai da su ba kowa ya shiru ya ƙara rike kujerarsa ya za a yi aka ce to sai dai fa a yi ƙura'a za a yi ƙura'a duk wanda ta fada kansa sai dai haƙuri a tsunduma shi fadansa ya ƙare aka ce a yi ƙura'ar da a mutu gaba ɗaya gwanda a yi ƙura'ar aka yi ƙura Allah da hikimarsa sai ƙura ta faɗa kan annabi annabi yunus ɗaf aka ce kai ne ce ni ne sai ya tsunduma to annabi ne yana tsunduma ashe kifi ya buɗe baki ɓau ya haɗiye shi maciji ma fa yana iya haɗiye babban abu maciji fa sai haɗiye akuya kwarai kuwa babban maciji zai iya haɗe akuya wannan snowman yana faruwa balantana kifi kifi yana da babbar halitta fiye da halittar ɗan adam akwai kifayen da sun fi duk wasu manyan namun daji da ke gani kifi ne guda ɗaya ya fi ƙarfin wai wani ya kama shi ba ga kifayen da suke kifar da jirgin ruwa in jirgi ya ta kansa ya yunkura haka sai ya kifar da shi su ba mamaki don an ce kifi ɗaya ya haɗe annabi ka duba jarabawar Allah ƙaryata shi suka yi ba su ba abin da ya faɗa ba ya yi fushi ya tafi Allah tabaraka ta'ala ya jarrabe shi faltaqamahu al-hutu huwa mulim yana fadawa ya ce a ina da aikin yi ya kama tasbihi tasbihi kaji wannan tasbihin da baka yi falaula annahu kana min almusabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna inda qur'ani da ba dan annabi Yunus ya kasance masu cikin tasbihi ba ai Allah sa mu cikin masu yin tasbihi to da wallahi zai ta zama a cikin cikin kifin nan shine kabarin sa har tashin alkiyama ونبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون har dai zuwa lokacin da ya ta tasbihi ta tasbihi Allah ya fitar da wannan kifin ya je amayar da shi a waje sai gashi ya fito yana fitowa kuma Allah ya mai wahayi ya ce ka koma wannan garin da ka baro a je a ci gaba da da'a